أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إدري لنا بهذا المادري والكالفي بنظرة تأتينا بالزفر آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة غواتن رمضان hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da tara ga watan mai 2020 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin tafsirin sautin shu'ara na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم واخفض جناحك نعم الذي يراك حين تقوم واخفض جناحك
نعم واخفض جناك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كتوسس ko ka shimfiɗa ɓangarenka ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama limanitta ba'aka minal muminin ga wanda suka bi ka daga muminai faina a sauka idan suka saba maka idan yan uwanka suka saba maka wanda ka kirawo su jiya a da muka faɗa a wanzar a shirya takal akrabin to idan suka saba maka suka ibin suka ibin Allah to faƙulin ni bari'un mimma ta'malun ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inni bari'un mimma ta'malun ni na kubuta ba ni ba ruwana da ku daga kuma babu ruwana daga abin da kuke aikatawa na daga bautar wannan Allah a a nan wakfif da na haka yana nuni zuwa ga umarnin da Allah yawa manzala sallallahu alaihi wasallama cewa ya tausasa wa muminai ya tausasa musu ya zamanto cewa ya kamar faɗin da Allah ya yi walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum yace inda kai mai kaushin zuciya ne mai fushi ne to lam faddu min hawlik to da duka sun gudu sun bar inda kake amma fa'fu anhum ka ringa musu afuwa wasu tagfir lahum ka ringa nema musu gafarar Allah wa shawiruhum fil amri sannan ka ringa neman shawararsu saboda tausasawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda balaraban ƙauye yana annabi yana zaune a masallaci tare da jama'arsa sai ga balaraban ƙauye ya zo da zuwan wannan balaraban ƙauye yana zuwa ya samu wani gefe a masallaci kowai ya tsuguna yana fitsari sabai suka yi kan wannan balarban ƙauyen annabi ya ce da uhu da uhu la ta ku kyale shi ku kyale shi kada ku yanke mashi fitsari ku kyale shi kada ku yanke mashi fitsari inna ma kuma an tasubbu fi sajlan min al-ma'i abinda kawai auka makala ya ishe ku ɗauki guga ɗaya na ruwa ku watsa a wajen inda ya fitsarin sai da ya gama fitsarin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi masallaci ba a yi shi dan a yi fitsari ba an gina masallaci ne dan a bauta wa Allah kuma ambaci Allah so irin wannan tausasawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa sai ya ce Allahumma ghafirli wa ghafir Muhammadan ko wa ghafirli Muhammadin wala taghfir ma'ana ahadan Allah ka gafarta mini ka gafarta Muhammad amma bayan mu biyan nan kagga gafarta wa kowa annabi yayi murmushi har haƙoransa masu kyawun nan suka fito annabi ya ce ai ka sha makance wani mamakin waje na rahamar Allah daga ni sai kai kai Allah ya gafarta mana to tausasawa ne na Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa Allah ya ce waqfif jana haka ka tausasa ma wa'inda suka so wa'inda suka bi ka daga muminai tausasawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya ce ba ma mutum ba dabba idan za ka yanka ta kakka yadda ka yanka dabba ba tare da ba tare da wuka mai kaifi ba tausasawa ne irin na annabi tausasawa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk yadda annabi yake a wajen sallah yana cewa wubi ba ilaykum min dunyakum salasin yace an so yadda ni abubuwa guda uku nake so a duniyar nan yace na farko ina son mata yana da Allah ya bani na aura sannan na biyu ina son kanshi ina son turare wa ju'ilat qurrata aini fi salati amma fa a duka wa'annan an sanya sanyin idanuwa na a sallah idan wani abu ya dami manzan Allah ko aka shiga cikin wani matsi sai ka ji ya ce wa bilalu bilalu kira mana sallah bilalu kwantar mana hankali da kiran sallah a tashi a tashi a yi sallah ko a yi nafila idan wani abu ya faru annabi sai ya tashi ta nafila kuma ya daɗe na sha faɗa cewa tsayuwar manzan Allah a sallah a tsayuwar sallah banda da ku yana yin kusan abin da aka irga kusan abin da baya gaza da minti arba'in awa ɗaya ba minti ashirin haka ruku'in yake haka sujudin yake to amma saboda faɗin Allah waqfif janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin tausasawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta kai matsayin da sai da ta kai matsayin da annabi ya ta rana yana sallah kowai ya ji jariri yana kuka mace da ta kawo jaririnta annabi ya katse wannan dogayen ayar da yake bi ya tafi ya je sallah saboda me tausasawa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tausasawa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne ba yahude ya zo ya karbi annabi ya karbi la abin nan a rancen abinci a wajensa aka saka lokaci lokaci bai kai ba ya zo ya ratsa cikin jama'a ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wuyan riga annabi har sai da shatin wuyan nan ya fito da ya fito manzan ansabai suka zare takobi za su fille mishi kai annabi ya ce ku kyale shi umar kyale shi a ji a ɗauko mishi sa'i guda aka kawo annabi ya ce sannan a kuma ƙara mishi irin wannan kwatankwacin shine ladan tsoratar da shi da sahabbai na suka yi tausasawa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi tausasawan shi ne ya zamanto cewa ya tafi ya je ya samu barewa an ƙwace mata ɗanta abin da kai an kama ta an ban mata ‘ya'yanta a jeji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausasawa irin nashi ya kira mai bare wanda ya kama ta ya ce wani ƙaunin kuma damu ya ce wannan abar ta kawo ƙara gudina ta ce roƙe ka da allah ka taimaka mata ta tafi ta je ta ba wa ‘ya'yanta nono ta dawo ya ce haba alhamdulillah gafar Allah wa lana ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya za in kyale ta tafi idan ta tafi wane zai damu da ita ta gudu annabi ya ce ni ne garantonta shi da yake mafi girma a littar Allah wai shine yi ya zama shi ne garanto na dabba saboda tausasawa irin nashi ta tafi ta je ta ba 'ya'yanta nono ta dawo annabi ya ce ga tunan mutumin sau da farin ciki ya ce to shikenan ya haƙura ya ma batta ta tafi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tausasawa ce irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai idan sallah yake wata rana yana yin sallah ta nafila kama abinda Imam Ahmad ya kawo cikin musnad nashi sai yazo inda Allah yake ga annabi Isa anta qulta anta qulta takhazuni wa ummi ila ilahain min dunillah kai ka gaya mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka allola guda biyu bayan Allah ya ce ba shi bane ba har inda annabi isa alaihissalam yake cewa in tu'azzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya ubangiji ga sunan dai idan ka azabtar da su in ka azabtar da su daman bayinka ne daman bayinka ne idan kuma kai musu rama daman kai sarki ne mabuwayi mai hikima manzo Allah ya ce ni ba zan iya ba wa Allah zaɓi ba ba zan iya ba wa Allah zaɓi ba ni dai ummaci ummaci yana kuka lokacin ba saukowan jibril ba ne ba Allah ya ce jibril ka sauko ka gaya wa Muhammadu inna sanurdika fi ummatika wallahi sai mun faranta maka rai a cikin al'umarka za mu yi maka yadda kake so ranar tashin alkiyama har sai ka ce alhamdulillah ka koshi tausasawa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a samu bayahude ya samu sabani da musulmi kuma bayahudan ne shine akan gaskiya annabi bai duba cewa ba addini na yake ba ya ɗauki gaskiya ya bawa bayahudi tausasawa ce tausasawa ƙarshe wanda za ka gani ba ma ga musulman ba shi har ga kafiran ma sai da annabi ya tausasawa lokacin da aka je a fatu makka annabi ya shigo da runduna sama da runduna daban-daban daban sama da runduna dubu goma sha biyu duk runduna ɗaya ba ta gaza mutum dubu annabi ya zo ya same su annabi yake cewa me kuke tunanin zan muku ya kuke tunani gare ni suka ce akun harimun wabun ahin harimi kai dan dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci annabi ibrahim a afwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza bu fa antum dulaqa'u ku tafi dukkan ku na sake ku na yafe muku duk abin da kuka mini wannan tausasawa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe saboda tausasawar ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda babban da baya jin tausayin na ƙasa da na ƙasan da baya girmama ba falaisa minna ba sa tare da mu ba ma tare da su kai tausasawa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku tausasawa waɗanda suke doron ƙasa waɗanda suke sama mala'iku za su ringa roƙon Allah Allah ka tausasa musu din daga lokacin da Allah ya ce waqfif jana haka liman ittaba aka min mu'mini tausasawa ce fa irin ta manzon Allah ya san sa Abu Jahl wuta za su shiga gashi suna kakar mutuwa annabi yana ce musu dan Allah ku karbi ku karbi musulunci ku karbi musulunci duka wannan tausasawa ce irin ta manzon Allah daga lokacin da Allah ya ce mishi waqfif jana haka liman ittaba aka min mu'mini ka tausasawa waɗanda suka bi ka daga cikin mumine tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tausayi ga dukkan abin halittar Allah ga dukkan abin halittar Allah kai barewa ta raƙuma ta zo wajen manzon Allah ta yi timbe ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama mutanen nan sun rike ni shekara da shekaru ina yi musu aiki kuma yanzu ƙarfi na ya ƙare suka ce za su sai da ni a ji a walar da ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wane ne yake da wannan raƙuma ya ce ga nan ya ce ga abin da ta a ƙyale ta taje ta ci gaba da rayuwarta a haka a ƙyale ta taje ta ci gaba da rayuwarta a haka saboda haka ba a taɓa samu minal ummi arhamu ne shi ya fi uwa jin kai ya fi uwa tausayi maza Allah ya fi duk abin da kake duk abin da ake kira da tausayi a wajen dan adam to bai kai ga tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda yake yi wa al'ummarsa baki daya in ta san manzo Allah ne kada wani wanda yake a al'ummarsa ya ma shiga wuta kwata-kwata saboda tausayinsa saboda haka wannan babban ta'ada ce idan aka ce tausayi yana haɗuwa ne da haƙuri shi sa shi rami sai ke cewa wa ahlamu khalqin lahi a adalu khalqi minan nasu asha bal minan nasu ashja'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk halitta Allah haƙuri ya fi duk halittar Allah jarumtaka ya fi duk halittar Allah iya kyauta kuma ya fi duk halittar Allah a alim khalqi la adalu khalqi minan nasu asha bal minan nasu ashja'u ya fi duk halittar Allah iya kyauta kuma duk wannan ya dunkula ne zuwa ga tausasawarsa ga halittar Allah tausasawarsa ga halittar Allah shi ne ya janyo haka kakan iya zuwa ka taba shi amma ya ce je ka ya yafe maka a inda wanzu Allah za ka ga fushin shi ya tabbata to shi ne idan an taba Allah amma duk taba da zai da dan adam yake wa manzala za ga tausayinsa ya wuce nan ya tafi da'if an hana shi sakat a maka an wa ana azabtar da sabansa ya yi tattaki ya tafi ɗa'ifa ya ce to bari in canja guri a zuwa da awata ya je ya yi kwana goma a watar wayar kwana talatin yana kiransu zuwa ga Allah amma irin su abdu ya lela tsino Allah ta ƙara tabbata a gare shi suka sa yaransu da mawakatansu suka ringa jifan annabi sallallahu alaihi wasallama daga shi sai zaidu bin harisata annabi kafarsa ta fashe jini yana zuba dai sai da ya cika takalminsa ya samu guri yana hutawa mala'ika jibril ya zo tare da mala'ikan da allah ya ba shi wakilcin rikan duwatsun duniya ya ce allah ya ce yana gaishe ka kuma ga wannan mala'ikan nan kawai ka ba shi umarni ya kaddama masa duk abin da kake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka ji tausayin mutane na ba su sani bane ba sai ya ce ni ba zan roki Allah ya halakar da su ba a mutsike su kawai ni dai ina roko ko da wa'annan ba su karbi ba ta yu a cikin su la Allah ta yu a cikin zuri'a su wa'insu su zo su karbi wannan addini wani irin tausayi ne wani irin tausasawa ne wani irin laddafawa ne da ya wuce irin haka a lokacin da kake da damar ramuwa amma ka ji tausayi ka ce kaya fi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi ba babu wanda yake da irin wannan hakuri hakuri kan babu wanda ya kai shi tausasawa babu wanda ya kai shi a fa in asauka idan mutanenka yan uwanka na maka wanda aka ce ka kirawo su suka saba maka faƙulin ni bari ummi mata mai lokaci ni dai na kubuta daga abin da kuke aikatawa na daga bautar gumaka wata wakal alal aziz rahim وتوكل على العزيز الرحيم allazi yaraka الذي يراك حين تقوم ataqallubaka وتقلبك في الساجدين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين kai dai kai tawakkali zuwa ga Allah al'azizu mabuwayi arrahimu mai jin kai ka komar da lamarinka baki ɗaya zuwa ga Allah kamar yadda alaihi musa ya ce wa ufawi da amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad to ka komar da lamarinka baki ɗaya zuwa ga Allah haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baki ɗaya lamarinsa zuwa ga Allah ne shi sa babu wani abu da zai yi da zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face kaga zai yana himmatuwa ne zuwa ga komar da wannan lamari zuwa ga Allah ko yin addu'a ne a ko kuma wani sa'in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila yana komar da wannan lamarin saboda tsananin komarwa da an an fita yakin badar Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallai lallai وزين للذين كفروا وزين للذين وزين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الله زي taimake su amma saboda karfin tawakkali irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi aiki da ya je yakin Badar din yana a yakin Badar din amma roƙan Allah yake na ƙara tawakkali zuwa ga Allah roƙan Allah yake na ƙara yin tawakkali kan cewa Allah ya bashi nasara kuma Allah ya bashi nasara mai ban mamaki to ala ayyalin duk wani musulmi na kirki ba abin da ake so face ya zamanto dukkan lamarinsa ya jingina shi zuwa ga Allah ya sakankance baki ɗaya shi Ibrahim yana cewa ba za ka cika cikakken mumini ba har sai ka yi imani da gaske a zuciyarka kuma an gani halayyarka tana nuna cewa Allah nafi'a wala darra wala muzillu wala rafi'u illallah cewa babu mai amfanarwa sai Allah babu wanda zai shafi mutum da sabanin amfanarwa sai Allah babu mai ɗaukakawa sai Allah babu mai kaskantawa sai Allah idan har ka yadda ka yi imani da haka ka kankance da haka to wannan ka nuna kai tawakkalinka ya kai ya kawo don haka baka tunanin cewa wai wani ɗan adam yana da wani hannu akan lamarinka wani ɗan adam yana da abin da zai yi karin ka haƙa ka tabbatar da faɗin Allah kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkiluna ka ce babu abin da zai same mu sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar cewa zai same mu to wannan tawakkali haka ake so irin wannan tawakkalin ne da makiya suka taro wa manzan Allah alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu me hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su wattabaru duwanallah wallahu zu fadlin azim su ne wanda mutane suka ce ga mutane nan sun yi taro sun yi ganuwa za su zo su afka muku amma faɗin da aka masa ya ƙara masu ma imani suka ce hasbunallah Allah ya isa mana ya ishe mu kuma Allah ya isa musu fan qalabu bi ni'matin minallahi wa fadlan lam yamsasum su wani cutarwa bai shafe su ba to idan duk mutumin da ya yi tawakkali cikakken tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala to ba abin da zai zo da niyyar cutar da kai mutum ne shi aljini ne shi face cewa wannan tawakkalin nan naka da Allah Allah ya taimake ka domin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi ina nan a inda bawa na ya zace ni saboda haka rashin tawakkali shine yake zata yake sa bawa ya tunanin cewa wai wani bawa dan uwansa in ba dan shi ba ba zai samu abin da zai ci ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da kun yi tawakkali hakka tawakkuli irin tawakkalin tsuntsu yana tafiya yana safiyanci yana safiyanci ya wayi gari babu komai a cikinsa ya fita ba zai dawo a kuke cewa ba a kurkinsa ba wannan shekarsa ba ba zai dawo shekarsa ba face yana ƙoshe har ma abin da zai rago a bakinsa da zai bawa 'yan 'ya'yan da ya kyankyasa babu wanda ya taba ganin ga inda kurciya misali ta fita ta je ta cewa abinci ta ebo abincin gobe ba a taɓa yi ba to amma tagdu menene khimasan ko bidanan wata ruhu tagdu khimasan wata ruhu bidanan to irin wannan karfin tawakkalin haka bawa idan ya samu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zai samu haka duk da cewa mun gode wa Allah mun ga waliyan Allah da yawa mun ji labari da yawa wanda suke wannan abin sura bilkis ta ce min ka zo ka ga wai shehu ibrahim ya ajiye kuɗi a gida don wani don wani amfanin gobe bai taba ba yadda yake shigowa haka yake tafiya yadda yake shigowa haka yake tafiya har wani lokaci yana iya cewa masu ranta zai bayar idan kuma mata ta zo tana buƙatar kuɗi kaza zai ce ɗaya mu jira sarautar Allah to in ku duk abin da ya shigo komai yawansa to naki ne wata rana wani mutum ya zo ya same shi saboda ƙarfin tawakkal irin nashi ya zo ya same shi da wata jaka ya kulle ya ce kakka buɗe amma ka siye ta dan Allah dan manzan Allah shehu ya ce wai dan Allah dan manzan Allah to wallahi ban da abin da zan yi sai dan Allah dan manzan Allah amma ka ajiye mu tsaya mu dubi sarautar Allah bayan kamar kwana uku sai sai da amina mahaifiyar sai da bilkis ta zo da ta zo senegal sai ta zo da briefcase babba an kasa kudi kashi uku akwai pounds akwai saifa sannan kuma akwai dala haka shi almalik ya tara su a cikin kudin ya ce wannan kudi hadiyarsa ne da shi ga nasa wannan hadiyar na iyalinsa ne wannan hadiyar na duk wani dan adam in dai yana furta yaren ibranci ta wannan da shi aka kawo wannan abin shehu ko buɗa bai batan da ya san daman shehu bara majabu ya ce in shehu abu malik ne da kansa ya kawo shehu hadiya to ba ma ya cewa ga hadiya ko idan ya zo yana turawa ne ƙarƙashin abin din shehu gado so saboda haka sai shehu ibrahim ya ce a je a kira wannan mutum ana zuwa aka kira shi shehu ya ce ya ɗauka ya tafi da shi sai da aminatu ita kanta abin sai da ya ɗauke mata wuta sai ta ce wa ba a ta bilkisu ki gaya shehu fa kuɗi ne a ciki shehu ya murmushi ya ce mai ta ce ta ce shehu ta ce kuɗi ne mai yawan gaske a ciki shi ne shehu ibrahim ya ce to ai ya ce mu siya dan Allah dan manzan Allah kuma me zan bayar a ce min dan manzan Allah in cin gana ba da haƙƙin ai ba zan yi ba aka ce shehu ya ce a buɗe kayan aka buɗe aka ga tsumbo kara ne kawai ba za su yi amfani ba tawakkali kuma Allah bai hana shi ba bai hana shi gobe ba ta ce akwai lokacin da wani mutumi yayo trailer guda na shinkafa ya kawa jiya ya zauna a kofar gidansa saboda tawakkali irin nashi sai da ya rabar bai shiga da ko buɗe ba gida bai shiga da ko buɗe ba gida to saboda haka idan mutum ya bance ka je ka kwakwaya ka ɗauki abincin gidanka kai ba kai ba kai matsayin wannan ba matsayi ne mutum yake taka na wilaya amma kai idan ka je kai zaka zaka zaka saba Allah wata rana in ka ɗauki dukiya ka ƙare saboda shi idan ka yi da'awar abin da ba naka ba shi ba yana cewa man- wanda ya yi da'awa akan mukamin da ba nasa ba ka zubatu shawahidul imtihani sai imtihanoni ne za su karyata shi idan ya iya karɓa mun gani amma bai iya karɓa za a ce to dama ba nashi wani ba ƙarya idan a ce shi ne so amma ba na kai in baka kai wannan matsayin ba kai iya daidai amma wanda suka kai wannan matsayin su baki ɗaya ba wai dukiya ba komai bace a wajensu su abin da suke gani shine su ba da rayuwarsu baki ɗaya ga Allah shine hakikanin tawakkalin ƙarshen kololuwa na tawakkali na sufaye shine su ba da rayuwarsu ga Allah baki ɗaya shine irin tawassalin irin irin tawakkalin sayyidina Ibrahim alayhis salam ya yadda ya shiga cikin wuta shine tawakkali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce mishi wallahu ya'simuka minan nas sai sa'ad bin abi waqas sun zo suna ta kewaye gidan annabi da takubba da dare saboda ka a far masa yace Allah ya ce wallahi ya'simuka minan nas ku je dukkan ku ku je ku kwanta shi kadai yake kwanci shine irin tawakkalin sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karrama wajahu wanda yana ya zo annabi ya ce ya kwanta a shimfidarsa ya kwanta a shimfidar annabi ya lulluɓa da mayafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kafiran suka shigo din su zo su shaidantar da annabin suka ga ga kwanciya irin kwanciyar annabi ga shimfidar shimfidar annabi ga mayafi irin mayafin annabi amma karfin tawakkali annabi ne ya ce ayi to an yi kuma haka haka karfi to idan idan idan bawa ya samu wannan tawakkali to sai gode Allah in baka samu ba sufaya suna cewa idan har baka zama daga cikin salihai ba to kayi kokari kai kamanceceniya da su inna tashabba bil me ah, bil kirami falahu wata kan kamanceceniya da manyan bayan Allah shi ma rabauta ne amma kaka ce wannan ba matsayina bane ba dan bazan ba farkon dai na gaya maka na farko na gaya maka na ƙarshe farkon tsani na tawakkali ka yadda a duniya ba mai bayarwa babu mai hanawa ba mai ɗagawa ba mai ƙasƙantarwa sai Allah kuma babu wani abin da zai same ka khairan aw sharran in ba Allah in ba da sanin Allah ba in kai wannan tawakkalin kai yadda da wani abin to ba abin da zai cutar da kai amma in da har ka yadda wai wani dan adam yana da minna yana da wani abu a kanka to Allah sai kyale ka da wannan dan adam din shi yasa ko da yaushe manzo Allah yake cewa hasanatani laysa fawqahu ma khairun wasun zanni billah wa wasun zanni bi ibadillah abubuwa guda biyu babu abin da yafi su alkhairi kyautata zato ga Allah da kyautata wa bayin Allah zato wa hasanatani laysa fawqahu ma sharrun su'u zanni billah wa su'u zanni bi ibadillah abubuwa guda biyu ba abin da yafi su sharri shine ka ringa munana Allah zato ha ba ai tan dai na kai wannan matsayin na san karatu kan ba zai taɓa iya samun shi ba to ba ba ka samu ba dan da na kai wannan matsayin na kai har yau yau shekara ta arba'in da hudu da biyar ban samu na yi kuɗi ba to ai kuɗin nan ba zan samu ba na haƙura to ba haka kuɗin nan ba wa amma kana ɗan shekara saba'in baka fidda rai ba kana nema kana roƙon Allah sai ya baka kana shekara tamanin da ta kuma ka ji daɗin nata kuma idan ya tashi baka kuma ya ban maka ɗanɗananka ya ban maka haƙoranka ya ban maka ganinka da ƙarfinka da zaka je kai kurusin ɗinka a duniya ka dawo in ta so in ka gama jin daɗin aya ce maka wani abin ka mutu ba ruwan Allah to shine wannan shine kyakkyawan tawakkali a koda yaushe a ringa ɗabbaka wafowi da amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad allazi yaraka hina taqum shine ubangiji tabaraka wata'ala wanda yake ganin ka lokacin da kake tashi kana tsayuwar daren nan da dare shine mai kiyaye ta a wannan lokacin wa taqallubaka fi sajidin shine ubangiji tabaraka wata'ala wanda yake jujjuya ka ko yake ganin jujjuyawarka cikin sallah a ruku- a- a a tsaye ko a ruku'u ko a sujada ko a zaman tayya haka wasu malamai wasu kuma suka ce a'a wa taqallubuka fi sajidin da Allah yake faɗa yana nufin cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake ganin ka lokacin da yake taqallubin ka jujjuya ka a cikin tsatso mai alkhairi daga wan daga jikin tun daga hasken da aka saka wa adamu har ya zo kan shi su ya ringa saukowa ya zo kan eh, irin su nuhu su, I- eh, su ibrahima haka ya sauko kan ismaila haka ya sauko kan ah, ah, su abdulmuttalabi ya sauko kan abdullahi da sai da aminatu radiyallahu anha wa'in malamai suka ce to idan har haka ne ya za a yi idan allah ya ce masu sallawa ta kan bayinsa to kuma ya za a yi a ce a duka kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai ne bayan shi an tabbatar sayyidina ibrahim alaihi salam kakan manzon Allah ne kuma an ce wa iz qala ibrahim la abi azara atattakhiz asnaman aliha ya ga babansa azara ya kake daukan a gumaka a matsayin Allah sai malamai suka ce to irin su jalaluddin shi malin nan ya tafi akan ai abin da isa haka saboda ai shi hasken annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga jikin dan adam wanda zai zama to kakan annabi to wannan kakan zai Allah zai kiyaye shi ba zai bauta wa gumaka ba amma idan aka cire shi daga jikin nan aka saka shi a jikin wani to yakan yi da abin da ya ga dama to shine lokacin da azara yake yake bauta gumakan ai hasken annabin ya fita daga jikinsa na kan ibrahim shehu tijjani abbas sai ce far ba zai yi ba allah ya maza allah haka bayan allah yana kiyaye zuri'ar mumini saboda kyakkyawan aikin wannan muminin kuma ya kasa ya kasa kiyaye kakannin manzan allah ai ba zai yi ba wannan ya ce in ji shehu tijjani a cikin jawayar ma'ani yake cewa duk mutumin da ya san larabci kaga ku dama ba ka gashi da larabci ba jikan maza Allah ne da yake nan ba za ka gaya mai ilimi ba shi malaman duniya na wannan zamanin su suka sauke mashi wula shi ne wanda malaman duniya za su zo wanda ake ji da su a ilimi su yi hukunci ce a ba haka hukuncin yake kuma fitar da nashi hukuncin a ce wallahi haka naka yake babban misali shine an je tunisia wani mutum ya zo ya sallah da ya zo ya sallah ya yadda dan kudinsa da yadda kudinsa wani mutum ya tsinta ya dawo ya ce dan Allah wa ya tsinci wannan kudi nawa wani mutum ya ce nawa ne ya ce kaza ne a cikin riga fata ja kaza shaudu jan ya dauka ya ba afwan mutum ne ya dauka ya bashi da mai kudin ya karba ya ya ce kai har yanzu akwai irin ku a duniya masu tsoron Allah kai wallahi tabbas dan aljina ne in ku kai ba dan aljina bane ba matata ta saku saki uku sai da ya koma gida ya hankali ya zo mai ce to fa babu wanda ya san dan aljanna sai Allah ni kuma gashi na ce aka duk inda ya jefa ta ba sai a ce mata ka tasa ya zo ya samu shehu tijjan shehu tijjan bala ba sai ya ce mata ka tana nan igiyoyin na uku suna nan karaf da karfin su a koma to ka san shi dan adam a duk inda ya samu fata ya fasa mai laushi ya koma ya ce wallahi rike wannan ya koma ji malaman ya ce musu gashi gashi suka ce a suka kai karar shehu tijjan wajen sarki ga wannan ya zo zai bata addini babu wanda ya san dan aljanna sai Allah ya ce shi mata mata wannan aljanna sarki ya ce to wannan abu ne ba na bane ba na ku ne na malamai ranar juma'a idan kun yadda ku zo ko ya zo a zuban ƙwarya la ba su aka kira shi tijani ya zo kowa to da katar rawani da wanda suke towa da littafai mujalladai su zo su bubuɗe su nuna daga shi sai cirfinsa ya zo ya zauna aka ce ai ba wanda ya sani ba wanda ya san dan aljanna sai Allah kaza kaza ce wannan abu ne mai sauki in ji shi tijani ya ce wannan abu ne mai sauki da nake kanta kuke kanta Allah ya ce fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa lalle wanda ya ji tsoron gamuwarsa da Allah tabaraka wa ta'ala wa nahana nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa daga abin santa fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ce kuma wannan yace yanzu kai ba mutumin ne yana son kuɗin nan amma yana ya ji tsoro kada ya tsaya gaban Allah ya bayar fa innal jannata hiya al-ma'wa ba ni na bashi ba Allah ne ya bashi sai ce to kai da Allah ka zo ka zama mutum ya ni ba nan ne ya fito ne ba na tafi ziyarar kakana ne na sassafe shehu ya tafi to irin wannan shine wanda shehu ya ce mutum da bai san larabci ba shine wanda zai tsayan cewa azara kaka manzo Allah ne yace balarabi fusaha tantagariyar balarabi idan ka ji ya cewa abi fulanin babana ibrahim misali to duk lokacin da ya ce babana ibrahim ko babana ali to ina nufin yayan babana ali baban cediya ko babana ibrahim ina da wani kanin baba sunan shi ibrahim yana da rai allah ya kara mashi lafiya da tsawon rai shi nake nufi ya ce amma idan aka ji an ce abi ba a faɗi sunan mutum ba to ana nufin baban da ya haife ka ya ce inda azira baban annabi ibrahim ne ji shehu tijani haka kur'ani zai ce wai tsara ibrahim la abihi a tattafizin asnaman aliya ba zai ce azara ba amma faɗin cewa azara ɗin nan to shine ya tabbatar cewa lallai ba baban annabi ibrahim ba ne ba bari dai kakan abinan amminsa ne ainihin baban annabi ibrahim sunan shi tarihu sannan alkadi iyad ya kawo a cikin ashifa ɗinsa ya ce ibn kalbi ya ce ya irga kakannin manzan allah guda 500 ta ɓangaren baba babu wanda ya taɓa yin aiki na ashama balle ya ki bauta wa wani Allah sannan ya dawo ya kirga kakannin annabi ta bangaren uwa ɗari biyar babu wanda ya samu wanda ya taɓa yin safani wawanci ma bai taɓa yi ba balle wani abin da kuma wala ya a tarihi ko shai a mimma kana alayil jahiliya babu wani abu na jahiliya da ya zo mai inda a ce abin da zai baka ma sauki shine ai baban manzon Allah sayyidina Abdullahi an nemi a- mace ta nemi ta kwanta da shi ta bashi raƙumi ɗari ɗari a wannan girman raƙumi a wannan lokacin a kwanta da kai a baka jiwa gwal guda ɗari ko mota da tafi kowace mota tsada guda ɗari amma ya ce ammal haramu falma ma tu dunawo ya ce in aikata haram wallahi gwanda in mutu ya ce walhillu wata kan mut- walhuru ah, wa- walhuru, mutum wanda yake intacce yan- ya hami irdahu wa dinahu yana kiyaye mutuncinsa ne ko da babu musulunci misali a wani wajen ai ya san cewa kwanciyar da matar da ba a halatta mai ba kaskanci ne a wajensa to haka dukkan suke duk wanda mai isa ake ce ma wasa suke cewa duk yaron da ka gan shi na da halin manya na yaro to zai zama babba to idan har gama garin mutane suna halin manya suna yara suke zama babba a gobe to ta yaya kake tunanin kakannin manzan Allah Allah ya ki kyale su su yi halin manya bayan Allah ya fi son kowa da manzo Allah shine wanda yake da riyasan laulaka laulaka ma khalaqtul khalqa ba dan kai ba ya rasulullahi wallahi da bazan halitta halitta wanda Allah dan kai kai na halitta halitta to ya wanda aka halitta halitta dan shi kuma a kyale iyayensa ko kakanninsa su bauta wannan Allah ina kiyayewar Allah take a wajen Hmm? na kiyayewar Allah take bai yiwa sannan wa'inda duk suka zo in ka lura duk wanda ya zo a zamanin annabi to shine yake zamantowa wannan annabi shine da annabi ibrahim ya zo a zamanin annabi sai ya zamanto shine annabi da shi sai ya zo annabi sai ya zamanto shine annabin da da da isma'il ya zo annabi sai ya zamanto shine annabin kakan annabin shine annabin eh? saboda haka wa'inda kuma suka zo ba a zamanin annabi ba sai suka zo na al fatra wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'as rasula kuma Allah ya ce ni ba zan azabtar da wa'inda ban aiko musu manzo ba sai kaka ai ba zai yiwu ba Allah yana son annabi yana kiyaye shi saboda haka innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne Allah ba zai saka najasa a cikin al'ummar a cikin ka- kakannin annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da Abu ah, Ibn Hajar al-Asqalani ya koro yana cewa lokacin da Allah ya halitta halitta fahtara al-arab sai Allah ya zabi larabawa a cikin halitta sun makhtara al-quraish min al-arab sannan Allah ya zabi quraishawa daga laraba sun makhtara bana hashim min al-quraish sannan Allah ya zabi abu wani hashin da quraish sun makhtara ne min bani hashim sannan Allah ya zabi daga bani hashim fa ana khi- ana khairun min khiyarin min khiyarin ni ne mafi alkhairin masu alkhairi masu alkhairi idan har Allah zai ɗaukaki annabi Yusuf alaihissalam kasancewarsa ɗan Yaƙubu ko shi kuma Yaƙubu ɗan ɗan Ishaƙa shi kuma Ishaƙa ɗan Ibrahim Alkarimu Ibn Alkarimu Ibn Alkarimu Ibn Alkarimu to ta yaya Allah ba zai sa manzo Allah ya zama to Alkarimu Ibn Alkurama'u ba karimi ɗan manyan gida baki ɗaya ai ba zai yiwu. Allah yana san annabi da bayan duk wani datti ya ce ba ma kai ba wanda ya fito daga jikin kama ba zan taɓa mai datti ba balle kai inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahlal baiti wa yurikum tadira babar babar sayyida Am- amina wanda ta haife ta kakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutananta suna zuwa bautar gunki ita ba ta taba zuwa da lokacin da cikin sayyida amina ya da ya kwari ta daina zuwa gabanin ma a haifi sayyida amina idan suka takura ta zo ta je bautar gunki mutanen garinta idan aka tafi ta- aka ce sai ta je in ta je idan za su tamba wa dun- gunkin sai ta ga kamar wani rodi ne aka sa tun daga kanta har zuwa dunduniyarta ya yi stifin ɗinta ba ta irin kusawa abin nan saboda wannan tsantsan nan nata a cikin wannan mahaifin nata sai da amina za ta kwanta a wajen za ta kwanta a wajen to saboda haka idan har malamai wai na tarihi suna gan cewa sayyidina aliyu bai taba bauta wa gunki ba bari ma wani malamai suna gan cewa aka aba aka aka haife shi to ina kuma ga sayyidul awwalin wal akhirin Allah ya saka wani datti bai yiwa bai yiwa Allah ya saka wani datti bai yiwa saboda haka tsarkakakke ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hissan wa ma'anan aban wa umman wa ajdada iyayensa kakanninsa baki ɗaya tsarkaka ne duk wanda yake kakan annabi a wannan zamanin ya fi kowa kirki ya fi kowa kirki baka duba gani irin su hashim irin me isa wai ka- kai kana tunanin kai ƙurai shayawan su ne yasa suka fi karfin mutane a madina a'a muru'a kamala su mutuncin su ne yasa ake ga ake ganin girman su a a- a- a maka mutuncin kuma banu hashim ne yasa ake saurara musu domin sun fi kowa iya kyauta sun fi kowa adalci sun fi kowa tausayi sun fi kowa saboda me sayyidu waladi adam zai sauko a cikin su shugaban 'ya'yan adamu karab a cikin zai sauko saboda haka idan ana maganar tsarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an tsarki duk wanda ya samu wani tsarki ma daga wajen sai samu ba zai yi a samu wani ɗaya daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana ta shawo tijani ta ta ta warkar ma da komai ta warkar da komai hal nabiikum
هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نسيم na'am يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hal nabiyukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim yulqawna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun ah hal unabbiukum shin ba na ba ku labari ba ku kafiran maka ala man tanazzalu shayatin akan wanda shaidanu suke sauko mishi da maganganunsu saboda nan suna tanin to ko annabi duk wani magana da yake faɗa shi ɗarmi suke mashi shiftarsa sai Allah ya ce a bari dan ba ku labarin waɗanda aljanun suke musu shifta shine ta nazara ala kulla afakin asimin wata kan shaɗanu suna saukar da zancen su ne zuwa ga dukkan wanda yake tataccen makaryaci shine afakun asimin wanda yake mai saba wa Allah fajiri irin su muslimatul kazzabi da ya fito hawala kaunu ko sharikan lahu fil amri mahaddata mashduqi wa rabbiyu hiqqal haqqa yubdilu bidduhu walau sa'a nurul haqqi ala tazanduqi inji shaw ibrahim muslimatul kazzabi da ya zo idan aka saukarwa da manzan Allah irin su alhakum takasura sai ka ji shi ma yana cewa wai na zo muku da barewa na zo muku da wannan abun ma ba daɗin ji aka zo ya ce shi ma annabin Allah ne idan ya zo yadda aka san shekaru ne suke bin sa sai a zo a tarar da shi a fadarsa ya kima garwar shi malam dewa an ta zuba mai taron wuta har shaƙewa yake wai wai wahayi ake so kan mai kaga ko wannan ai ba yin shaɗan ne saboda haka wata rana kawai sai aka kawo manzala sallallahu alaihi wasallam yaro ba shi da lafiya annabi ya ɗora hannu akan yaron na hannunsa mai albarka ka san shi annabi ko da lafiya kalau idan ya taɓa kanka to an ce yaro duk yaron da annabi ya taba kansa yaron sai ya fi 24 hours idan ka shigo cikin yara yana wasa za ka iya cewa wannan shine wanda annabi ya taba saboda kana jin kanshin annabi a kansa kamar yadda idan ya wuce ta unguwa haka kanshin yake dadewa kai ka ci wani design ne da mun kana- mun kasa ganin design da ya kai irin wannan dadewar saboda haka aka kawo annabi ya daura hannu kan yaron nan yaron nan ya samu ya warke da ya warke kuma ga kanshin yana zuwa sai su ma mutanen musulunci kazabi ya mama ko suka tafi suka gaya mai suka ce ai ga abin da ya faru kuma muwa ga nan mara lafiya a kawo shi a kawo shi ya ɗauki wannan haƙin nasa ya banka ya shashaƙe kansa ya fito yana hawaye yana ɗaura hannu akan yaro ya mutu na rasa gane na yaro ma ina zai je sannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi ya ce faƙar sara azban ma'u milhin ta'awwada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi a cikin a cikin ruwa rijiya ce zartsin bala'i gare ta annabi yayi tofi a cikin ta da yayi tofi a cikin ta ta zama to ruwan daɗi gare gare ya fi yankari ko subhanahu wataala sai aka zo aka kawo a nan ma a wajen yamama Allah din ya karanta shi aka samu wata rijiya ta karfe aka ce ai ga abin da annabi ya ce "Ah, mai sauki ne mutum Ya- eh, dama fa ba kama kafewa ta yi ba ta yi kasan yana zuwa ya tofa to sai Allah ya sa ta bushe karf amma duk hakan sai da eh, ya ci gaba da da'awar nubuwa sai a zamanin sai na abubakar aka kashe shi wannan kenan to irinsu da su da bokaye su ne waɗanda a a shaidanu suke musu wahi na ƙarya da su da bokaye ba amma ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daman su shaidanun yuli kauna sam'a ko wa aksaruhum kazibun suna jefa jinsu آه، وإن- آه، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا su da shaɗanu sun kasance za su yi tattaki su je sama su je su juyo irin maganganu na mala'iku da abubuwan da ake kintsa za a yi kamar gobe ko wata nan gaba ko shekara sai su sauko kasa sai su je su gaya wa bokaye kaji kaji kaji shi kuma boka idan ya ji sai ya cakuɗa da gaskiya da ƙaryar ya ƙara ya an giza maka shi da yawa saboda ya ɗan karɓa yin sulalanka miya ce kyau an fahimta saboda haka lokacin da Allah ya ɗaga annabi Isa alaihissalam zuwa sama sai zama to ba sa iya ƙetare sama ta hudu da aka haifi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama to kuma an ma hana su duk mutumin da ya je ya yi ƙoƙarin zai majiyo za a jefe shi ne da shahabun thaqibun za a jefe shi ne da wata irin tauraruwa mai zafin gaske ta ƙone su baki ɗayansu saboda haka sun yi ƙoƙari sun yi sun yi su dai wata rana suka kasa ganewa sai sarkin aljanin duniya ya ce kai ku je ku duba mana kwaga me yake faruwa ne aka fitar ba zama aka na dawa aka ce to ai ba zai yi ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi dan haka an yi silin din abin nan sama ba wanda zai iya keta ta shi kadai ne zai keta ranar za a je a Isra'i yana nan zai je keta ta cikin dan kankanin wani lokaci a dare ya je da amma ko kan kun kare saboda haka daga wajen karyar boka ya ta kare saboda haka idan aka dan buga aka buga za a haɗa karya da gaskiya wani abin a yi forecasting ɗin shi idan Allah ya sa aka samu guda ɗaya su kuma tumbale yan uwa mata ka san safo zuwa wajen boka ko yaya a cikin goma guda tara duk ƙarya ne in an samu guda ɗaya ya san kowa na samun da yana faruwa da cutar sanyi sai ce misali ciwon kafa ne ke da mutum anya to ga da ciwon nan ba ke ciwon kai a baya baya fa haka to irin kafa yau wato shine shike su takarwa ka ji babban da wayo ya gama mata forecasting ya taɓa cin bai ba ya taɓa cin bai ba zai zai taɓa wani wajen sai ya rike nan wajen nan wajen zai rike ce to ai da kishi yake ta shiga ta ɗauki wannan ta haɗa da wannan ta banka da wannan shi ne me za a ai sai an samu zakuna baƙaƙe wanda suke kurmaye ina za a samu zaki kurma kuɗi ba yake buƙata to wannan dai Allah da yake mu ala ayyanin sai kuma wanda suke almunajjimun ko wanda suke amfani da tauraro ilimin tauraro ba ƙarya bane ba amma abin da malamai suka ce a kai shine ilimin tauraron da za ka iya sanin adadin sini na wal hisab adadin kwanakin wata da shekara da la'adadin lissafi wannan babu laifi amma idan ka ci gaba ka ƙara zurfafa kana zurfafa za ka ji wajen da kuma malamai suka hana wanda za ka ga an ci maka da wannan da wannan wanda alimai ce shi ka amai to saboda haka wannan shi ma dai gaskiya malamai sun karhanta wannan abin babban abin da ya kamata shine ka karanta iya abin da zaka iya sanin adadin kwanaki da watanni da lokacin sanyi da lokacin zafi da lokacin ruwa da lokacin mazara da sauransu har wa'insu malamai suka ce ma in ba zai yi ba in ba za ka yi rike kanka ma kawai sai ka shiga cikin wannan ka hakura ka ba wa wa'insu dama a kowane al'umma ana so ne a wannan gari a samu wasu malamai satanta malamai da za su yi wannan karatun a ka'ida sauran yan gama gari mu haƙuri mun ringaji daga gare su lokaci kaza wannan wata tana manzila kaza sumbula ta shiga da kausa da daddiyu da sauransu ala ayyalin wanda dai suka san ilimin su suke karantawa to wa'annan su ne wanda shaidanu yawancin su suke musu irin wannan jifan amma wa shu'ara'u
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون نعم وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون للذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الحمد لله منذ قرشن سورة آه bayan wannan wa shu'ara'u yatba'umul ghawun sai mawaka waɗanda ɓatattu suke bin su shi ita waƙa a cikinta akwai abin da yake mai kyawu akwai abin da yake mazmumi a shaidanu sun yadda shaidanu suke zowa a bokaye suna yin ƙarya haka zalika suna zuwarwa mawaƙa mawaƙi ya ringa yin magangana suna bin matattu baki ɗaya alamtara shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka sani ba ba gani ba annahum cewa su wa'annan mawaƙan fi kulli wadin yayimun suna shiga kowane irin kwari na waka suna iya amfani da kowane bahari baharul dawil baharul basid baharul wafir baharul gas nan dai duka ba a bahar ko buhur na waka na arudi suna iya shiga su kutsa kai su da fannoni na waka walau su yi waka walau su yi zambo zambo kuke cewa ko zambo ake cewa ko walau su yi waka walau su yi zambo wa annum yaquluna ma la yaf'alun kuma a cikin waka zaka ji suna faɗan abubuwan da ba sa aikatawa to irin wannan waka ita ce wakar da ake ake tuhumar ta addinin musulunci da shari'a wakar da zaka yi dinga yin ƙarya a ciki kuma daga cikin abin da aka tsana a waka a musulunci ya hana shine waka da ake yin zambo a zuwa kama mutum a ta zambatarsa ana ta aibatarsa wannan ba yi sannan daga ciki kuma da yaban mutum ba zambo kai ba ba kuma zagi ba amma kuma ka yabi mutum ka siffanta shi da siffar da ba tashi wuce ba da siffar da ba tashi bace ba wanda shine har yanzu muke cikin matsalar nan a yanzu yanzu mawaƙan mu ma na musulunci wanda ake ganin yan tijjaniya ne za su zo za su tashi su waƙi ko wani shegi ko wani malami ko wani gaurataccen dai mutum amma kuma za su jingina mushi wani abin da shi bai cancanta ba shari'a ba ta yarda da wani abin ba ko kuma ka ce wai kai kana son shehu ibrahim Niasse, ka zo za ka waƙi shehu ibrahim Niasse, amma kuma ka ringa jingina siffofin allah ga shehu ibrahim Niasse. Ah. shehu ibrahim Niasse bawan allah ne shi kuma wanda ya bauta wa allah da duka rayuwarsa saboda haka duk sanda za ka yi mishi ba ka kai sanda yawa manzo Allah ba yi ko ka kai ba kai sanda kai yawa manzo Allah ba amma shi da kansa yake faɗa a haƙƙin manzo Allah idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi ta la taktashil itra a wani waje litansib lahu ma shi ta la taktashil kufra idan har ka ce manzon Allah abdullahi bawan Allah ba dan Allah ba bawan Allah to litansib lahu ma shi ta ka jingina mai duk wani girma maddan baka kai shi ga Allah ba ba kai shi ga dan Allah ba to ka jingina mai duk wani girma kaka ji tsoron kafarci to saboda haka muddan in ka kira shi Ibrahim bawan Allah sannan masoyin manzan Allah wanda ya narke a cikin soyayyar manzan Allah kai baka ce mai Allah bane ba baka ce mai manzan Allah bane ba baka dauke shi ka kai shi wani matsayi wanda shi wannan matsayin na Allah ne ko na manzan Allah bane ba to jingina mai duk abin da ka gana shi ba amma ba soyayya ba ne ba ka zo kana yaban shawai ibrahim radiyallahu anhu mu din nan dai mu muke faɗa kuma mu din nan dai ba ka ga wani san shawu ba ina yawan faɗan wannan magana idan duk abin da za ka yi wallahi mu ko dan jini mun so shi ko mun gode wa Allah ba alfahari ba wallahi muna son shawai ibrahim ba dan jini mu ba mun tabbatar mun tabbatar inda ba mu da jini da shi irin iyayen da suka haife mu da irin malaman da muka yi karatu a wajen su wallahi azim da ma irin wannan soyayya zamu saboda haka yau ko da mu ba ba a jininsa muke ba wannan soyayya da muke masa ba karbu ba kuma mu mun san cewa haƙƙin ne muke karewa na Shehu Ibrahim wanda shi kansa ba zai so ka jingina mai wata kalma ta uluhiyya ba ko wata risala bai yadda ba ba zai taɓa da wannan ba saboda haka idan za ka yi Shehu Ibrahim ka yi Shehu Ibrahim duk da duk abin da ka faɗa ba za ka iya faɗan hakikanin sa ba za ka iya faɗan hakikanin girman da Allah ya ba shi saboda mai Allah ne kadai ya san baiwar da Allah ya ba sa shi kansa ya ce ni ba san iyakacin baiwar da Allah bani ba laysa ma qari qalu fihi bi mugun wallazi la yuqalu laysa yuqalu haka haka shaykhani manna abba al-murtani ya faɗa duk abin da za ka faɗa haƙin sa ba zai isa ba ba za ka koshi ba wanda ba zai faɗo ba zai faɗo ba so ala ayyanan kaka jingina mai ilahiyya kaka jingina mai wata risala ka bar shi a bawan Allah ka yabe shi sai ya ji daɗi amma kuma idan kai haka ka taba shi ba da wannan ba to shi bai jari ba shi shehu shi a nashi ma tunanin abin da yake faɗa a jiwan shine ni ina san uhibbul fata yashdu billam dahi lafiza ni ni saurayi mai waka da nake so shine saurayin da yake zarewa a cikin waƙin manzala ba kansa ya faɗa ba saurayin da yake zakewa a cikin waƙin manzala sallallahu alaihi amma mun san karfin san da manza da shehu yawa manzala da irin biyayya da shehu Ibrahim sallallahu anhu yawa manzala zai iya kawowa kaga muna taibansa iyayenmu kakanninmu malamanmu duka sun yi yabo amma kuma fallahi alhamdu wala wal hikim wala wal shukru ba za ka duba ka ga cewa sun cewa shehu ibrahim allah ba sai dai in ma ka karanta kana tunanin wannan me yake suna wannan ya jingina shi ga uluwiya ko menene zaka idan ka zo sai a fayyace maka ga wannan wakar ta shehu alƙar zaria ƙarshen dai ɗan gwan rasulullahi barhamu ko ilawul khalqi a ɗaka zumama ya ɗauke min dai yana nunawa ne manzan Allah eh yawwa laqad utita kun fayakun rasulullahi barhamu rasulullahi afwa barhamu saboda haka sai mutane suka yi tana ai ya ce manzan Allah barhamu amma da yake ba su da ilimin nahu an ce ya an baka kun fayakun amma laƙar uti ta an baka kun faikun sai ya kawo ɗangon mabni lil majhuli abba ko a cikin nahu saboda haka da ya tashi kawo fa'ini sai ya ce rasulullahi marfu'un manzan Allah ya baka manzan Allah ya baka ba wai kai ne an manzan Allah ba to irin wannan suna nan da yawa a cikin waƙe wanda wani ba sani ba amma muraran in dai ba irin wannan kau ba ka zo ka jingina show to show ba ba shi ba kai ya baranta gare ka ya baranta da kai da kai kuma Allah ya kiyaye mu da irin wannan to shi ma wannan yana da cikin irin waƙoƙin da a musulunci ya hana amma irin abubuwa shi'iri wanda yake mai kyau daman shi a waƙa akwai mai- mai kyansa mai kyau ne mai muninsa kuma mai muni ne haka abin shi haka waka yake duk yabon da ka yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yabi sabansa da manyan waliyan Allah su shawu Ibrahim da shawu da duka sauran malamai Imam Malik eh, sahabbai Shafi'i da sauransu wayannan duk waƙoƙi ne ah, masu kyawu wanda addini ya yarda da su amma haka zalika idan ka zo kuma ka ka ɗauki wannan waka kana zagin mutane da ita ko kana zam- kana zambata jama'a da shi to shi ma wannan ba a yi shi daman amzali yana cewa inda mina shi'iri na hikima a cikin magana a cikin waka akwai hikima a cikinta saboda haka mutum yakan iya yin haka kuma shi kansa zambatar waɗanda suke ba na musulunci ba masu taɓa manzan Allah masu taɓa mutuncin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko waliyan Allah su ma in kai waka ka zambace su shi ma abu ne mai kyau ba wai abu bane mara kyau domin me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wa Hassan bin Sabit ka ya daura shi akan mambarin sai ce ya hau ya hija'in kafaran maka yana hija'i yana zumbatan su manzon Allah yana cewa faɗi wa ruhul qudus ma'aka ruhul qudus yana tare da kai ita faɗa ruhul qudus yana tare da kai ita faɗa ruhul qudus yana tare da kai to haka zalika magana da yabo in dai yabo dai babu yaban da ya wuce duk dai yabo dai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayan kowane irin wani yabo sai kuma abin da yake na yaban sahabbai ƴaƴan gidan manzon Allah malamai waliyai a sai kuma wanda ya shafi irin wa'azi da sauran abubuwa amma shau- a nan da Allah ya ce wa shu'ara da wamul gawun sai shi sa kaga da aka ce maka akwai wanda yake da kyau mara kyau ya ce mai kyau shine illallazi na amanu mawaƙan da suke sun yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki wa zakarullah kathiran suka ambaci Allah waƙa su bata hana su ambatan Allah bata hana su imani da Allah da aiki na gari ba wani tasaru suka taimaki musulunci wajen waƙe kafirai su masu zage su min ma- min ba da mazalimu bayan an zalunce bayan za- kafirai sun zalunce su su ma suna musu waƙa marasa daɗi shi yasa duk mutumin da ya waƙa mara daɗi ga yanayin musulunci kakka in yin kai ma waƙa ka rama mushi dama Allah ya ce la yuhibbullahu al-jara bisu'i min al-qawli illa man zulim ba a san ka bayyana ka bayyana magana na su'i sai dai idan an zalunce ka faɗa aka to babu laifi kamar fa mani tada alaikum fatadu alai bi misli ma atada alaikum wanda ya muku kuma ku rama abin da ya muku gwargwadon yadda ya muku daman a musulunci ya bamu walbadi azlam wanda ya fara yin wakar ko ya fara cutarwa shine wanda ya fi zalunci dan na rama cutar da ni aka na rama dan haka ne ban zalunci ba an fahimta ba sai alimul lazina zalamu da sannu mawaka wanda suke zagin annabi da a musulunci za su za su san ayyamin kalbin ina ne makomarsu yan kalbin za su koma ina ne makomar za su koma wannan shine ya kamu karshen wannan sura ta suratul shu'ara'i a inda muka yi daidai Allah ya bamu ladan inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana alfaman za Allah sallallahu alaihi wasallam alfaman shirdan alfaman shirdan mes Allah ya bamu lafiya da zama lafiya Allah ya amshi dukkan addu'o'in mu Allah ya amshi addu'o'in wanda suke ta roƙonmu a cikin facebook whatsapp mutane suna ta turo da taya su da addu'a a wajen tafsiri to Allah tabaraka ta'ala ya ya biya mana bukatun ya biya musu bukatunsu da wa'inda muke ganin suna ana gaya mana da wanda nake ganin da wanda bana ganin suna ta a, maganganu dai na shajja'awa da san barka to su ma dai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu Allah ya karbi ibadun mu wannan cuta ya ta mana kakatu a duniya Allah ya kawo mana da ita alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma wannan wata mai alfarma alfarma wannan alqur'ani wannan ayoyi na Allah da muka gama biya fatima satul fatin alhamdulillah alamin arrahman arrahim اللهم صل على سيدنا محمد آمين آمين آمين